أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barka mu da sake saduwa a yammaci wannan wuni mai tarin albarka na juma'a biyar da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da goma da watan biyar watan mayu miladiya haihuwar annabi isa ɗanna na marya idan tarihi ya inganta shekara 2019 miladiya a jiya mun kwana a aya ta watan uku a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nur faɗin allah subhanahu wa ta'ala الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك سألت وحرم ذلك على المؤمنين وتن الله سبحانه وتعالى yace azzani la yankihu illa zaniya yadda mun yi bayanin tafsiri na farin da malamai suka yi wa wannan aya cewa mazinaci namiji baya zina da mace sai idan ta kasance ita ma kanta mazinaciya ce sannan kuma har yau mace mazinaciya ba kowane mutum ke zina da ita ba sai idan ya kasance shi ma mazinaci ne ko kuma mushiriki wanda baya ganin harancin yin wannan a addininsa sai Allah ce wa hurrima zalika alal mu'minin an haranta yin haka akan masu imani to ba- tafsiri na biyu da malamai suka yi wa wannan aya shine cewa kada ku kuskura ku aura ma mutum wanda yake afif mai kamun kai wanda yake mutum ne mai kamun kai a aura masa mace mazinaciya malumai suna ganin bai halitta mutum mai kamun kai na tsatse a aura masa mazinaciya sai idan ta tuba haka ma mace idan ta kasance a- a a fifa mai kamun kai ba ta yan kewaye-kewaye to bai halitta da uwayenta su aura mata namijin da tabbas kowa ya shirya cewa mutum mazinaci ne jama'a muna fahimta imamu ahmad yana ganin harancin wannan sai idan shi namijin ya tuba akan aikin da yake aikatawa na nami na zina Allah ya kare mu to da haka sai Allah ce wa hurrima zalika alal mu'minina an haranta yin haka akan masu imani auren mazinata da haka yau za mu tashi a aya ta hudu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا na'am ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم na'am فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون illal ladina إلا الذين تابوا من بعد ذلك na'am وأصلحوا فإن الله غفور رحيم Allah ya ce, Wallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum thamanina jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun Allah ya ce, Wallazina yarmunal muhsanati wa'anda suke zargin mata katangaggu mata masu imani alhurra albaliga al'afifa mace wadda ta kasance ya ba baiwa ba sannan kuma ta balaga kuma an shaide ta da kamun kai ma'ana ba ta zina kowa ya shaida da cewa mace ce macen kirki da ake cewa almuhsina jam'in ta sai a ce muhsinat saboda shi jam'i a larabci na mace ana ƙara masa ne alifun wata a ƙarshensa to shine Allah ya ce wallazina يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء sannan kuma ba su zo da shaidu guda hudu ba mace ce an santa a unguwa masha Allah ta rike sunna ta shugaban halitta annabi Muhammad ga kuma karantarwa alkur'ani gwargwaron hali tana bi sai aka samu shaidanu a cikin unguwa suna zarginta akan aikata asha na alfahasha ta yin zina to Allah ce kuma sun lam ya'atu sai Allah ya atafi bayan sun zarge ta lam ya'atu bi arba'ati shuhada ba su zo da shaidu guda hudu ba da Allah ya ce idan aka kawo mutum yana zina to so da sai an kawo shaidu guda hudu sai Allah ce fajliduhum thamanina jaldatan abinda za ku yi shine kowanne daga cikin su cikin masu yayada wannan magana Allah ce fajliduhum ku bulale su ku j- zane su thamanina jalda watan bulala tamanin jama'a muna fahimta idan mutum ya kawo raɗe-raɗen cewa wance ai mazinaciya ce ba tare da ya kashe ɗu guda hudu ba to idan ko akwai kotu ta addinin musulunci hukunci da shine za a ɗaukaka ƙara wajen alkali akan ya tuguma mace baiwar Allah mai imani da sharri na zina kuma alhali babu shaidu guda hudu idan bai kawo shaidu guda hudu ba to Allah ce ko su nawa ne ko da su uku ne kuma Allah ce fajliduhum na jaldatan abinda za ku yi musu haddi shine ku bulale su bulala tamanin dan ya zamanto waton karantarwa gare su kada su ƙara zargin bayan Allah akan aikata aiki na asha Allah ce kuma bayan ku yi musu bulala tamanin wala taqbalu lahum shahadatan abada kad ku kuskura kad ku kuskura ku ƙara karɓar shaida su su yi muku shaida ku karɓa Allah ce wala taqbalu lahum shahadatan abada idan mutum ya zamanto bai da aikin komi sai zargin bayan Allah kuma aka tabbatar ya zargi ba mutum ba ɗai ba biyu ba aka yi masa bulala tamanin wannan ba maza ba mata kaɗai ba har namiji idan mutum ya zargi namiji mutunan kirki ba tare da an kashe du guda hudu ba sai mutum ya biyo sai ka ce ai wancan mazinaci ne babu dalili babu shaidu guda hudu to Allah ce fajliduhum samaniya jalda sannan wala taqbalu lahum shahadata abada idan ya kawo shaida na farin ba a kiran shi wajen shaidar aure saboda shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce la nikaha illa bi waliyi wa shahidaini adilaini ba aure sai da wali da shaidu guda biyu adilai kaga wannan shi ba a sa cikin adilai daga duk wanda za a daura ma aure in dai shi zai yin shaida to Allah ce wala taqbadu lahum shahadatan abada kada ku kusura ka isiyan su sannan kuma ba za a ga shaida shi ba ya ce misalin an ya ga wata ai azumci watan Ramadan ko kuma a sallaci sallah Allah ce wala taqbalu lahum shahadatan abada in dai wannan mutum ne zai kawo shaida to Allah ce kada ku kuskura ku karbi shaida sa dan wannan ba adali bane babu fika tare da shi sai Allah ya ce abadan har abada duk irin abin da zai kawo na shaida Allah ce ku kuskura ku karba sai Allah ce wa ulaika humul fasiquna ire-iren masu zargen bayun Allah kamammi mutane masu aqida sun rike littafin Allah da sunna ta manzon Allah kuma mutane a zo a dinga jefar su da abin da ba haka ba Allah ce duk wanda yake zargin mai imani mutunan kirki to Allah ce ulaika humul fasiquna wannan mutum fasiki ne jama'a muna fahimta duk wanda zai dinga waton kalma ya dinga tura kalma ta ashar ta fasikanci akan mutunan kirki kuma babu shaidu to Allah ya kira shi akan fasiki a cikin alkur'ani sai Allah ce illal ladina tabu amma banda waɗanda suka tuba jama'a duk wanda ya tuba menene ma'anar tuba wanda ya tuba akan abin da yake yi na zargin bayun Allah wanda ya tuba akan zargin bayun Allah sai ya tuba min ba'di zalika bayan yayi zargin kuma sai ya dawo yace shi yanzu ya tuba akan aikin da ya aikata na sabon Allah wa aslahu kuma ya gyara bannan da yayi yace sharri ne nayi ƙarya ne ba haka bane jama'a ku shaida to Allah yace kuma yayi tuba tsakanin shi da Allah tuba mai kyau to Allah yace fa inna Allah ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne kuma Allah madaukakin sarki watan mai jinƙai ne jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina yarmunal muhsanati masu zargin bayun Allah mata kamammi kuma babu shaidu haka kawai dan dai ka zo neman aurenta ta kiya sai ka ce ai mazinaciya ce to in akwai kotun addini sai a kai ka ai maka bulala tamanin kar ka ƙara kuma bayan ai maka bulala tamanin duk shaida da zaka kawo ba za a karba ba sannan kuma kana cikin fasikan mutane za a tallata a ce wani fasiki ne har tallatawa ya halitta a yi a ce wani fasiki ne jama'a muna fahimta saboda kad ya zo ya yi magana gobe a ɗauka a ce ai wance kaza ne ko kuma wani kaza ne domin domin idan aka ce fasiki to abin ya bayyana da al'umma sun gane kowaye sai Allah ce amma idan mutum ya tuba kuma ya gyara bannar da ya ta baya ta zargin bayan Allah ya tuba akan sabon Allah da yake yi na zargin bayan Allah kuma ya gyara duk abin da ya yi ya fito gaskiya ya fada mu al'umma gaskiya to Allah ce fa inna Allah ghafurur rahim tabbas Allah ne gafara ne Allah idan ka ga tuba akan laifin da kake yi Allah yana karɓar tubanka dan Allah ce wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salih Allah ce ni mai yawan gafara ne da duk wanda yayi sabo kuma ya tuba ya gane cewa yayi sabo ya komo ya bi hanya ta Allah ce ni mai gafara ne kuma bayan yayi tuba wa amana yayi imani da Allah wa amila salihan kuma ya aikata aiki aiki nagari Allah ya samu dace to Allah ce Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai Allah yana buƙatar mutum ya tuba domin Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa jama'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya cewa ba dan da zunubin da iyan annabi Adam suke yi ba suna roƙon Allah gafara to da Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe su ya ka al'umma masu sabo shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har yake cewa a wani hadisi Allah subhanahu wa ta'ala yana shimfiɗa hannayensa da rana domin ya karbi tuban wanda ya zunubi da dare haka Allah yake shimfiɗa hannayensa na rahama yake karɓar tuban wanda ya zunubi da rana da dare sai Allah ya shimfiɗa hannayensa na rahama idan ka tuba sai Allah ya gafa gafarta maka a cikin alkur'ani Allah ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna jama'a mu dinga tuma Allah subhanahu wataala ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka karbi tuwa mu sai Allah ya ce والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
Allah ya ce wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahdihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqina wal khamisatu an la'nata Allah alayhi in kana min al-kafirin Allah ya ce wallazina yarmuna azwajahum mazan da suke zargin matansu da bi da shaida da zina namiji yake yake zargin matarsa akan ta yi zina sai Allah ce walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum ba sa da shaida bai kawo shaida ba shine ya ganta tana yin zina ba wani wanda ya gani sai shi a matsayinsa na mijinta to Allah ya ce fa shahadatu ahdihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqina abinda za a yi idan ya ɗaukaka ƙara ya kai wajen alkali dan a daima masa haƙƙinsa a cikin wannan abin to kuma babu shaidu guda hudu to jama'a bulala tamanin za a yi masa nan ba bulala tamanin tamanin za a yi masa ba tunda matarsa ce sai Allah ce fa shahadatu ahduhum arba fa shahadatu ahdihim arba'u shahadatin billahi abinda zashi shine zai yi shaida guda hudu ma'ana tunda shaida guda hudu za a kawo to shi ba shaida zai kawo ba rantsuwa guda hudu zashi jama'a muna fahimta idan namiji idan mutum ya zargi mutum akan ya gansu mace tana zina to zai kawo shaidu guda hudu ne amma idan matarsa ce to marmakon shaidun guda hudu sai Allah ce fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqina abinda zai yi shine yayi rantsuwa guda hudu rantsuwa guda hudu ya rantse da Allah cewa tabbas shi gaskiya yake yi ya ganta tana aikata zina jama'a muna fahimta wallazina yarmuna azwajuhum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum illa anfusuhum fa shahadatu ahdihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqina idan mutum ya zargi matarsa akan zina kuma bai da shaida shi shi kadai ne shaida ba wanda ya gani sai shi kadai amma idan akwai shaidu guda hudu sun wadatar idan kuma babu shaidu guda hudu to ba bulala tamanin za a masa ba nan ba kazahi bane abinda za a yi shi ake kira da alli'an sai su je su yi tsinuwa zai rantse da Allah rantsuwa guda hudu ya ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa na ganta tana yin zina zai yi ne guda ɗaya biyu uku hatta hudu idan ya zo ta biyar sai Allah ce wal khamisatu Allah anatallahi alaihi in kana min al kadhibina sai ya rantsuwa ta biyar ya ce ya rantse da Allah in ƙarya nake yi ba gaskiya bane na ganta tana zina sharri ne nake mata duk wata tsinuwar Allah ta hau a kaina in ƙarya nake yi jama'a muna fahimta dan musulunci ya shi ne ya kawo durwa delon dan a kare dan annabi adam Allah bai bukata ya ga dan annabi adam ya kaskanta gashi tabbas ya gani amma abin bai wadatar ba sai ya rantse da Allah zai zo ya rantse da alkur'ani mai girma cewa ya rantse da Allah ya ga matarsa wacce tana yin zina zai rantsuwa ɗaya ya yi ta biyu ya yi ta uku ya yi ta hudu sai Allah ce wal khamisatu Allah anatallahi alaihi rantsuwa ta biyar da zai yi shine ya roki azabin kinuwar Allah in ƙarya yake yi sharri yake mata ba gaskiya bane in dai shi har matsalaci ne to Allah ya tsine masa jama'a muna fahimta sai Allah ya ce wa yadra'u anha wa yadra'u anha al'azab an tashhada arba'a shahadatin billah
na'am إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم Allah ya ce wa yadra'u anha al'azaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu laminal kadhibin yanzu a matsayin ka na alkali namiji ya kai matarsa wato ya ce ya ganta tana yin zina to kuma idan ya rantse guda hudu rantsuwa guda biyar da zashi to haddi na kisa ya hau a kanta to amma kuma duk da Allah yana buƙatar har yau a kare ɗan annabi Adam sai Allah ya ce wa yadra'u anha al'azab za a jaye mata wannan haddin ne an ta shahada arba'a shahadatin billahi akan ita ma za ta yi rantsuwa guda hudu da Allah za ta rantse da Allah ta ce wallahi tallahi ƙarya yake mata za ta yi rantsuwa guda hudu innahu la min al-kadhibin cewa shi matsarici yake tuna shi can ya ce Allah ya ce rantsuwa guda hudu akan shi gaskiya yake yi shi akan gaskiyarsa ne to yanzu tunda ita aka tuhuma za ta kare kanta in ba haka bane sai Allah ce ita kuma sai ta rantse da Allah an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu la minal kadhibina ita ma ta yi rantsuwa ta ce wallahi ƙarya yake yi sharri yake yi idan ta zo ta biyar sai Allah ce wal khamisata an ghadaba Allah alaiha in kana bin sadiqina sai ta roki Allah ta ce in gaske yake yi duk gushin Allah ya hau a kaina wannan Allah yana neman ya kare wato a kare mutunci da annabi Adam Allah ya ce wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakun shu- lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu ar- ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqina shi zai rantsuwa guda hudu kan cewa gaskiya yake yi ita kuma sai Allah ya ce kai rantsuwa guda hudu akan ta ƙaryata sa to malamai suka ce daga lokacin da aka yi li'ani to kuma daga lokacin aure ya rabu tsakaninsu da su babu aure kenan imam al-bukhari ya fitar da hadisi imam al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin littafinsa sahih al-bukhari wani mutum hadisin sahal dan sa'ad Allah ya kara masa yarda yace anna rajulan ata rasula sallallahu alaihi wa sallam faqala ya rasulullah ara'aita أرأيت رجلا رأى مع امرأته مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ta ce ya manzan Allah ya ka gani game da namijin da ya zo ya tar da wani namiji tare da matarsa yana kunciya da ita na aure shin kashe shi za a yi shi ma sai a yi mai haddin kisa a kashe sa ko ya za a yi fa'anzala Allah ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sakar da wannan aya guda da makaranta jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya fi son ɗan annabi adam akan karan kansa bai buƙatar abin da ya taɓi irdin ɗan annabi adam shi yasa musulunci bai taɓi bai yarda ba ka taɓi irdi mutuncin ɗan annabi adam daga cikin ciwon mutum mutunci shine a zarge shi da mi da zina to idan ma'aurata aka samu sabani nami na wannan fahimta rashin fahimta ta yace ta yi zina ta ce ba haka bane to daga nan kuma shikenan an raba aure babu aure tsakanin su ko da su suka yi su kare saura a cikin duniya tana da sadakin ta ba za a karbo sadakin ba auren gaba ɗaya ya riga yami ya rabu sai Allah ce walaula fadlullahi alaikum ba dan da falalar Allah madaukakin sarki ba akan ku ba dan da falalar Allah madaukakin sarki akan ku ba wa rahmatuhu ko da kuma rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ba dan da Allah subhanahu wa ta'ala ba yakka wannan hanyar to mutane da yawa da kunci na rayuwa sun kashe su sai Allah ce wa rahmatuhu da kuma tausayin Allah akan ku wa anna Allah tawwabun hakim lalle Allah madaukakin sarki mai yawan karɓar tuba ne akan bayonsa sannan kuma hakimun gwani ne akwai hikima cikin duk abin da ya shar'anta kuma ya yi umarni ko kuma duk abin da ya hana akan wannan abin malumai su tattaunawa akan dalilin sabkar wannan aya daga ciki akwai hadisin wanda da makaranta na imamul bukhari Allah ya kara masa rahama daga cikin abinda malumai su karantar wani sahabi ya zo ya ce wa manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce ya manzon Allah ga abin da ke faruwa natar da iyali na cewa da matata tare da wani namiji yana kwanciya annabi yayi inkari wannan abin bai ji daɗi ba to a ƙarshe sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayoyi to shine sai manzon Allah ya ce abshir ya hilal ina maka albushara ya kai hilal hakikan Allah subhanahu wa ta'ala faqad ja'ala Allah laka farjan wa makhraja Allah ya sanya maka budi da kuma mafita a cikin abin da ke damunka na sha'anin rayuwarka faja'a faqala hilal sai hilal yake cewa qad kuntu arju zalika min rabbi hakika ina tsammanin tabbas sai Allah ya gaskata ni sai Allah ya ka abinda zai walwale damuwata a rayuwata faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace arsilu ilaiha aje a kirayo ta dan ba a hukunci da mutum guda da mutum nawa ake hukunci da mutum biyu sai manzon Allah ce arsilu ilaiha aje a kirayo ta fa arsalu ilaiha faja'at da aka zo wannan matarsa matar hilal ta zo sai manzon Allah fatala fatalaha rasul sallam alaiha sai manzon Allah ya karanta wannan ayoyi akan ta wa zakarahuma kuma ya ambata musu ya ba su labari anna azabal akhirati ashaddu min azabid dunya cewa azabal lahira da mutum zai tarda tafi azabar duniya in haka nan ne kin yi zina kawai ki hutar da al'umma ya maki a jefe kiki mutu shikenan an kare in kuma ba haka bane to ku sani rayuwar duniya azabar lahira ta ta duniya dan kada mutum ya je yayi yayi ƙarya فقال هلال سيمجن تيتي والله يا رسول الله نارن إذا الله يا من الله لقد صدقت عليها ني كسكيا نكي أكنتا حقيقة ناغنت تنايزنا فقالت ستتي كذبا تتي من الله مجي تقريا يكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي من الله يتي لاعنوا بينهما abinda zai rarraba tsakanin ku shine ku yi li'ani kowa ya tsine ma wani aiwacin ayi rantsuwa guda guda biyar da Allah ya ce guda hudu da Allah ya ce faqila li hilal sai aka ce wa hilal ishhad fa shahida arba'u shahadatin billahi sai wannan shaidu guda hudu ya rantsuwa guda hudu a ƙarshe innahu lamina sadiqin cewa na cikin masu gaskiya abinda yake faɗa falamma kana fil khamisa lokacin da yazo zai rantsuwa ta biyar qila lahu sai aka ce ya hilal ya kai hilal ittaqillah Allah ka ji tsoron Allah ya hilal ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala fa inna azabar duniya ahwan min azabil akhira azabar duniya kaɗan ce idan aka kwatanta ta da azabata ta lahira haka ita ma ta yi tsinuwa eh, a ƙarshe shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya raba aure a tsakanin hilal da matarsa daka wannan shi hukuncin da allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora tsakanin ma'aurata sai allah ya ci aya ta gaba إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم na'am لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Allah ya ce, Innan ladina ja'u bil ufki usbatun minkum, la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum, li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Allah ya ce, Innan ladina ja'u bil ufki lalle ne waɗanda suka zo da kiran ƙarya watan usbatun minkum ai jama'atun minkum wasu tawaga ce daga cikinku wannan aya ta sauka ne akan abin da ya faru da matar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ita ce Aisha radiyallahu ta'ala anha wadda tana da watan khasa'is da yawa a cikin matan manzon Allah ta ce mace ɗaya tilo wadda annabi ya aura tana budurwa dukkanin matan manzon Allah zaware ne banda wa banda Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha to abinda ya faru Aisha take bada labari tace manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance watan ya qara'u baina nisa'ihi idan zai bulaguro yana yi ƙuri'a tsakanin matansa za a rubuta sunayen mata duk adadin matansa sai ya rubuta sunayensu sai wata ta ɗauko to duk wanda aka ɗauko sunanta da ita za a yi bulaguron mun fahimta saboda adalci na manzon Allah saboda kar ya ga an ta da ke gobe ya kuma a ƙara ta da ke sai ce a'a ai ƙuri'a idan sunan ki ya fito to da ke za a tashi ta ce to za a ta yi wani yaƙi da ake cewa gazatu bani mustalik sai aka yi ƙuri'a tsakanin matan manzon Allah sai sunana ya fito da sunan Aisha radiyallahu ta'ala anha ya fito sai aka tare ita bayan an dawo daga yaƙi waton Aisha radiyallahu anha ta saka daga cikin hauda cikin da mata ake haudawa raƙumi da mata suke shiga a ciki yanzu an sauka hutu sai ta ta biyan bukata wajen biyan bukata ta sai ta yado sarƙarta ta dawo sai ta kuma wajen ɗaukar sarƙa da ko da ta dawo daga ɗaukar sarƙa sai ta iske tawaga ta musulmi ta tafi ta taso ta taho sai ta zauna har kwana ya ɗauke ta sai ga wani sahabi ya zo da yake yake tafi baya yake tsintar abin da aka yi da na musulmi yana zuwa sai tsinki Aisha radiyallahu ta'ala anha matar manzon Allah sai ya gane ta bayan ayar hijabi ta sauka yanzu Aisha ce wallahi bai ce mata komi ba tace ita dai ta ji tafiyarsa kawai ya duka da raƙuminsa sai ta hau saman raƙumin yanzu kan ta zo garin Madina sai aka ta yayaɗa cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha matar manzon Allah ‘yar gata a gidan shugaban halitta an ganta tana yin zina. Abin sai ɗauki wata ɗaya ana yaya ɗawa har ta kai manzon Allah bai wa Aisha bai iya wa Aisha magana sai dai yazo ta yi kwanta ba ta lafiya tana jiya sai dai yazo ya tambaye ta ya jiki ya koma abin ya dan yi ma Aisha zafi haka bata san abin da ake yaya ɗa ta cikin gari ba wata rana ta fita ita da wata wata kuyanga sai take bata labarin ga abin da ya faru watan a cikin gari ga abin da ke faruwa cewa an gan Aisha radiyallahu ta'ala anha da Safwan bin bin Mu'tal as-Salmi shin a suna zina to abin sai ɗaya wa Aisha zafi sai ta fashe da kuka ta zo ta ce wa manzon Allah ina ma ka yi min izini in koma wajen in koma wajen wajen iyayena annabi ya bata dama ta kuma wajen babanta da mamata ana nan kwana biyu su manzo Allah yake zuwa ya ga Aisha radiyallahu ta'ala anha amma dai abin magana ta yaɗa cikin garin Madina garin Madina cewa an ga matar manzon Allah tana zina munafikai sun samu abin da suke bukata a rayuwa har ta kai aisha take cewa babanta ka gaya wa take cewa mata ka gi ki gaya wa manzon Allah ni ban da laifi tace wallahi ba sa abin cewa manzon Allah ba tace a ran nan kwana nayi ina kuka tace yadda naga dare haka naga wuni ba zan can barci gare ni ta ce na tabbata cewa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya barranta ne amma ba ta haka ba na so annabi ya yi mafalki Allah ya barranta ne cikin mafalkin manzan Allah da mafalkin annabawa gaskiya ne ta ce ina ina ina fatan Allah ya mi ya wanke ni a cikin mafalkin manzan Allah rannan manzan Allah sallan ya zo ganin Aisha ya koma to yana nan bakin cikin gidan abubakar siddiq sai Allah ya sakar da aya yana barranta Allah yana wanke Aisha radiyallahu ta'ala anha shine Allah manzo Allah yake cewa Aisha abshir ya Aisha ina miki bushara hakikan Allah ya wanke ki da abinda munafiki suke zargin ki da shi shine Allah ce innal ladina ja'u bil ufki kaga suka zo da kiran ƙarya akan matar manzon Allah a didura za a dora ma sharrin zina sai matar manzon Allah Allah ce usbatun minku wasu jama'a ce daga cikin ku don akwai musulmi daga baya kuma ai musu bulalle na haddi na kazafi da suka yi matar manzon Allah sai Allah ce la tahsabuhu sharran lakum ku iyallan abubakar siddiq kad ku tsammanin cewa wannan abin sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum wani abin alkhairi ne gashi dalilin da yarka kai abubakar siddiq za a sabkar da aya alqur'ani duk duniya kowa na karantawa kuma Allah ya wanke wanke ta aya guda goma Allah ya sako kan Aisha radiyallahu ta'ala anha cikin matan manzo labar ta samu wannan abin a sabko aya guda goma a kanta sai Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah yana wanke ta Allah ce to innal ladhina ja'u bil usbi bil ufki usbatun minkum wa'anda suka zo da kiran ƙarya daga cikin ku watan wasu tawaga ce daga cikin ku Allah ce la tahsabuhu sharrun lakum sharran lakum kar ku yi tsammanin cewa sharri ne gare ku ku iyalin Abubakar Siddiq bal huwa khairul lakum alkhairi ne gare ku ala ce li kulli mar'in minhum maktasaba min al-ithmi wa'annan wasu kawo kiran ƙarya suka ka ya daya dan cewa ga abin da ya faru da iyalin manzon Allah to kowannen su yana da maktasaba min al-ithmi gurgurdan abin da ya aka ta na sabon Allah zunubi yana da shi yana da zunubi kenan sai Allah ce wallazi tawalla kibrahu amma kaga wanda ya jibinci babban lamarin na yaya sha'anin Aisha radiyallahu anha a cikin cikin garin madina shine abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafikan duk duniya kenan ba a yi ba kuma ba za a yi ba abdullahi bin ubay bin salul shine ra'isul munafiqin shugaban munafikai shine wanda ya fara yaya da magana cikin garin madina munafiki ne shi ne wanda sai da aka fitar yaƙi ya jayo sulisin yaƙi ya ce kai la tafi kakkuta cikin zahi Allah ce kul naru jahannama ashaddu harra lokanu ya alamuna ya tura tawaga mai girma abdullahi bin ubay bin salul ya ɗauki tsana ya ɗora wa addinin musulunci munafiki ne kuma kullum abin da yake yi waton shi yana ƙoƙari ne ya toshe mutane akan bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala akwai azazza tsakanin shi da addini saboda malaman tare suka ce radda za a naɗa abdullahi bin ubay bin salul waton ya zamanto shugaba tsakanin al'ausu da hajraz a garin madina a ran nan manzon Allah ya shigo cikin garin madina sai kowa ya bar sa ya fita wajen manzon Allah to da wannan wannan dalilin yasa yake jin keta da yanzu shine shugaba to Allah ya ce wallazi tawalla kibrahu wanda ya jibinci babban lamarin na ya yada sha'anin Aisha radiyallahu ta'ala anha minhum a cikin su wa'annan mutanen Allah ce lahu azabun azim yana da azaba azaba mai radadi azaba mai girma a gobe alkiyama sai Allah ya ce لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين الله يتي لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين إنما لوكتين دا ما سو إيماني إن الله يتي لولا إذ سمعتموه إنما أتي لوكتين دا كوكا جلا بارين أبين دي فارود إيال منزن الله كريب دوتك ماتا منزن Allah Aisha ita ce mace ta farin wanda wahayi ya fara sabka a cikin ɗakinta tana da khasa'is wahayi mala'ika ya zo a ɗakinta aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani a cikin ɗakin ɗakin Aisha to Allah ce laula in sami'tumuhu ina ma a ce lokacin da kuka ji labari abinda ake gayyo iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zannal mu'minuna wal mu'minatu masu imani maza da masu imani mata me yasa ba su yi tunani ba bi an husihim khaira a rayukansu su sa alkhairi su ce wannan baya faruwa kasan idan aka ce kana ustaz ko kana malam ko kana aramma to yanzu Allah Allah ake aji wata tabargaza da ka aikata a ɗauke gari ana yaya dawa ba haka bane ka dibi mutum idan Allah ya bashi riga ta ilimi ta fahimtar addini matsayi a rayuwa to shi kullum yana da wani yana da ajan sekire wanda da kai wani abu da kauna kawa idan ka tsaya saman titi kuna gaida sai a ce ba kasu sai malaman zamani ba da suna hira da in mata ba haka bane wai shi an an dauke ka kai ma'asumi shi yasa wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin itikafi matan su kai masa watan ziyara a masallaci ya to sai ya rikayo masa sai aka saka manzon Allah tsaka matansa ne Safiya da wata namace kowa ce ce suna tahe sai wani sahabi ya taho sai ya kwana ya ga manzala tare da mata sai annabi ya kira sa bace zo ka gane su safiya ce mata na ne sai ce ya manzo Allah na isa izar ga ce a a akwai shedan eh shedan yana iya rada maka wani abu cikin zuciya gwada ka gansu eh to kaga ustazu kenan dan kare mutunci kanka sai ka mi sai ka kiyaye to Allah ce ina ma lokacin da su masu imani suka ji wannan magana da ake ake zargin Aisha radiyallahu ta'ala anha dhanna almu'minuna walmu'minati bi anfusihim khaira ai su kiyasta wannan abin su diba su ce misalin iske mu da bamu kai matsayin ta ba iske abin zai iya faruwa a kanta eh ina ma a ce kai ka auna da kanka ka auna da kanka kai ana ka dan karamin imani kana iya aikata wannan sabon Allah to ina da matar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi da Allah ce ina ma masu imani da wannan abin ya faru da suka ji wannan labari ba su auna ba da kawunan su ga su suna iya aikata wannan abin to su diba su da ke imani su bai kira matar manzon Allah ba kuma an ba ta garaci kin cewa matar manzon Allah ce har a aljanna sai Allah ce wa qalu ina ma ba suka ce haza suka ce wannan ifkun mubin kiran ƙarya ne wanda yake bayyananne gashi kawai abu ne wanda yake bayyane wannan aya malam suka ce ta sauka ne akan abu aba ayyuba khalid bin zaid al ansari da yake cewa matarsa ta ce ina wannan abin bai faruwa da matar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam sai Allah ya ce laula laula ja'u alaihi بأربعة شهداء نعم فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك فأولئك عند الله هم الكاذبون الله يتي لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون لولا جاءوا da dai a ce sun zo su wa'yanda suka yi wa aisha kazafin bi arba'ati shuhada sun zo da shaidu guda hudu da suka zarge ta to ina ma a ce mutum hudu sun kawo shaida cewa sun ganta tana zina fa lam ya atu bi shuhada har ko idan ba su zo da shaidu guda hudu ba to fa ulaika inda Allahi humul kadhibuna tabbas wa'annan har wajen Allah makareta ne ina ma a ce sun kawo shaidar mutum guda hudu da suka ganta tana wannan abin to in ba su ka shaida ba to Allah ya ce a wajen Allah sunan su makareta jama'a muna fahimta sai Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah na'am لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fi dunya wal akhirah lamassakum fi fima afattum fihi azabun azim walaula fadlullahi alaikum ba dan da falalar Allah akan ku ba ba dan da falalar Allah akan ku ba game da sha'anin na na Aisha kafe bi an qabala bi an qabila tawbatukum Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tuban ku ku musulmi akan kazafi da kuka yi wa Aisha wa rahmatuhu da kuma rahmar Allah madaukakin sarki akan ku to lamassakum fi fi dunya wal akhirah nan duniya da ma lahira ba dan da falalar Allah subhanahu wa ta'ala ba ta Allah ya karbi tuba duk wanda ya laifi ya dawo ya karbi ya tuba Allah yana karba tubansa sannan kuma Allah ya yafe muku akan abin da kuka aikata wa matar manzon Allah Allah har kuka sayo manzon Allah damuwa akan sha'anin iyalinsa fi duniya wal akhirah anan duniya da lahira sai Allah ya ce lamassakum fima afattum fihi azabun azim wallahi da ya shafe ku da wata azaba wata musiba ta shafe ku Allah ya kama ku da wata irin azaba akan abin da kuka kutsa kuna gai akan baka da ilimi jama'a wallahi mun nisanci faɗin abin da ba mu da ilimi a kansa duk abin da zai furto zai fita a bakinka ko a bakina ko a bakinki ka tabbatar na tabbatar mu tabbatar tabbas abin nan sahihi ne amma ka zo ka faɗi maganar da ba haka nan ba to wallahi sai Allah ya maka hisabi hisabi a kanta don Allah da kansa yake kira yake kiran a kiyaye halshe a kiyaye halshe wala ta ifu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ce kada ka faɗi abin da baka da ilimi a kansa duk abin da baka da masaniya a kansa a ce ai malam ka ji abin da wane yayi to ka kwada wannan gigara ce dan wannan gigara ce to kar ka je ka yada ka ce ai ka ji abin da wane yayi Allah ce wala taqifu ma laysa laka bihi ilmun duk abinda baka da ilimi a kansa abinda baka sani ba to Allah ce karka tsaye kana bada labari akan wannan abin dan Allah ce inna sama'a kaga ji wal basra da gani wal fuada da kuma tunani hankali zuciya Allah ce kullu ulaika kana anhu mas'ula wallahi sai an tambaye ka shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya rasulullah wai menene yake kai mutun jahannama da gaggawa annabi ce shab shab in kana son ka ga mutum jahannama to mutum ya zama to sarsarun mai yawan magana komi ya zo shi labarun duniya da ɗimi ɗimi su kawai yaɗa yake yi bai tantancewa labari sahihi ne kuma gaskiya baka bari babu isnadi haka haka zai zo ya dinga watsa labari da kuma mutum da bai kiyaye farjinsa annabi ce abin da ke kai mutum jahannama al-lisanu wal farsh halshe halshe halshe annabi ce yana cikin abin da ke kai mutum jahannama haka farjin mutum na daga cikin abin da ke kai jahannama a wani hadisi manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi suke cewa idan sahiya ta waye dukkanin gabban annabi Adam sun zo wajen halshe baki su tsaya su ce ya kai halshe ka ji tsoron Allah ka miƙu ya halshe gabbai ke giya maka ko duk taba jikin dan annabi adam idan sa ta waye za ta zo wajen halshe ta ce ya kai halshe na ka ji tsoron Allah ka miƙo ka tsayo akan tafarkin majalici idan ka miƙu ka tsayo akan daidai mu ma istaqamna mun daidaita ba karkata tsakanin mu sannan wa in ijwazta ijwazna idan ka karkace halshe ka kuma gain abinda ba haka ba suka ce gabe suka ce mu ma za mu karkace jama'a halshe akwai hadari a kasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu'adh bin jabal ya mu'adh kuffa alayka hadha mu'adh dan jabal rike wannan mu'adh ya ce ya rasulullah a inna la mu'akhaduna bima natakallam yanzu za a kama mu da laifi akan abin da muke gai sai adam ya ce mu'adh bin jabal washin kana tsammanin za a tura mutane jahannama ne dalilin abin da hannayensu ko cini suka aikata ba abin da ke kai mutum jahannama kamar sa illa hasa'ida alsinatahum abin da harshensa ya girba shi yasa wallahi duk abin da zaka gai kai control ka lura niyya kake gai musamman ba da labari akan abin da shahidan uwanka musulmi irdin musulmi annabi ya haranta cin irdin dan uwanka musulmi mutunci dan annabi adam karka tafi karka ci mutuncinsa mu kiyaye mu halshe mu kiyaye sa a wani hadisi manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi suke cewa duk wanda ya yi alkawalin zai kiyaye min tsakanin abinda ke tsakanin labbansa guda biyu da kuma abinda ke tsakanin waton surrarsa cibiyarsa zowa guwayya ni kuma na yi masa alkawalin sai ya shiga aljanna annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi suke cewa duk wanda ya kiyaye masa abinda ke tsakanin halshen labbansa guda biyu me tsakanin labba halshe da kuma abinda ke tsakanin watan cibiyarka da kuma goyenka manzon rawa ya ce ni kuma na yi maka alkawalin sai ka shiga aljanna dan ana maka cewa halshe abu ne wanda ke da hadari yau mu dibi cikin kafafen watsa labari irin musamman wazab labari da kaga an turo maka labari sai ka tura wallahi kai hadari kai hankali wani ma za a turo mai ba ma hadisi bane wani zai tsaya ya rubuta larabci shi limamin ladanin masallacin manzo Allah ya mafalki ya ce kaza ka tura mutum goma annabi ya ce kaza wallahi kai manzon Allah ƙarya ce annabi ya ce duk wanda in baka tura ba kaga mummuna kaza waye annabi ya zo ya gaya ma haka sai ka ga kuma mutum ya yi kokari ya tura kana yaya da ƙarya abinda ba haka nan ba manzon rama yake cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqaduhu minan nari duk wanda ya min ƙarya da gangan ƙarya da gangan to annabi ce ya shirye mazaunin cikin jahannama imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala don gudun kada ya sa abinda ba haka cikin hadisan manzon Allah ba ya ruta hadisai suna da sun fi a kilga imam al-bukhari aka ce idan zai ruta hadisi ɗaya a cikin littafinsa sai ya zo ya yi raka a guda biyu ya yi istikhara ya roki ya ba Allah zabi in ya cancanta hadisin ya rubuta sannan ya rubuta ya da tafiyar wata biyu wajen neman hadisi wajen wani mutum aka ce ba wanda ya sa wani hadisi sai shi ya tafi wajen neman sa da ya zo sai iske mutunan yana kokarin ya kama dabbar sa wasu ka ce doki wasu ka ce jaki da zai kama sai ya dauko kwano ba komai yake tara masa sai ce wannan ne zan karbi hadisi wajen sa wanda yake ma dabba ƙarya ta ya jayo hankalinsa zai yi manzon Allah ƙarya sai ya fasa wallahi ya komo sa to kadibiye da muke yayaɗa maganganu shine Allah subhanahu ke cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum bihi azabun alim ba nan da falar Allah ba da ya karbi tubanku da kuma rahamarsa tausayawa da Allah yana son ku da alkhairi في الدنيا والآخرة نن دنيا للآخرة ولمسكم فيما أفضتم به فيه عذاب عظيم دا دليل أبن كوكي كوتي أكنسا دليل ونن دا وتئرن عذاب ميجرما تاكاما كودك وجن الله سبحانه وتعالى سي الله يجي إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواههم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الله يتي إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هنيا وهو عند الله عظيم الله يتي إذ تلقونه بألسنتكم يا يندا kuke yaya wannan magana da halussanku kuna masu ba da labari akan abin da ya faru na kiran ƙarya wa matar manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ƙuluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun sannan kuma kuna faɗa da harshen ku abinda ba kwa da ilimi a kansa wa tahsabunahu haniyan sannan hayyinan sannan kuma kuna tsammani kuna zaton cewa abu ne wanda yake ba karamin abu ba wani abu ne walakantaccen abu ne amma wa huwa inda Allahi azim abu ne mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala jama'a ba abin da yake daga cikin abu mafi hadari a rayuwa shine ka zargi bayan Allah na gari wallahi duk wanda ya zamanto bai da aikin komi sai tura ashar da kuma ya ga kokarin bayan Allah waɗanda ba su da da aikin komi sai ganin addinin Allah ya ci gaba wallahi kana haɗari da Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ce za ka yi faɗa da mutumin da yake karantar da al'umma alkhairi mutumin bawan Allah ta ƙi wallahi kamar kana haɗari da Allah subhanahu wa ta'ala har abada Allah bai baka nasara a rayuwa kullum kana ƙoƙarin sai kaga bayansa shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin yake daga ƙara darajarsa a rayuwa kaga dalilin abin da aka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala anha gashi har yau muna karantawa cikin alƙur'ani mai girma har ai tashin kiyama kuma ana karantawa wannan sharfu ne gare ta ɗaukaka ce gare ta Allah ya wanke ta ya wanke ta fes ba abin da ya same ta irga ta aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kai wa kafi so a rayuwa yace na Aisha wa ka fi so annabi ya ce na na aisha aka ce a cikin maza ya ce abu babanta aisha radiyallahu ta'ala anha to da Allah yake cewa iz talaqawnahu bi alsinatikum kuna kokarin yayada wannan abin da harsunan ku sannan wata qulna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun kuna kuna kokarin yayada abin da kuna fadin abin da ba ku da ilimi akan sa kuna tsammanin wani abu ne karamin abu wajen Allah amma wa huwa indallahi azim abu ne wanda yake mai girma a wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم
Allah ya ce, walaula istami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim. Allah ya ce, walaula istami'tumuhu ina ma a ce lokacin da kuka ji wannan labarin na kiran ƙarya da aka yi wa matan manzo Allah qultum kuka ce ku masu imani ma yakunu lana an natakallama bi hadha bai dacewa gare mu mu yaya da wannan magana subhanaka tsarki ya tabbata gare ka tabbas matan manzon Allah ba ta iya aikata wannan aikin da ake zargin ta da ita haza buhtanun azim wannan kiran ƙarya ne mai girma ina ma ku masu imani da kuka ji abinda ake gaisar ake wata ɗaya ana yaya magana a cikin garin Madina wata ɗaya ana yaya da wannan magana a cikin garin Madina shi Allah ce walaula isami'tumuhu ina ma a ce lokacin da kuka ji wannan isha'ar wannan tsegumin da kuka ji a garin Madina qultum ku masu imani kun ce ma yakunu lana an na takallama bi haza bai kamata gare mu ba mu dinga zargin matar manzon Allah da irin wannan abin subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya Allah tabbas matar manzon Allah ba ta iya aikata wannan abin haza ifkun subhanaka tsarki ya tabbata maka ya Allah haza wato buhtanun azim wannan kiran ƙarya ne kiran ƙarya ne mai mi mai muni mai bayyananne wanda yake abu ne mai girma a ce matar manzon Allah ta aikata wannan a rayuwa jama'a muna fahimta sai Allah subhanahu wata'ala yau watan bayan Allah ka shedi akan wannan abin sai Allah ce ya'idukum يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Allah ce ya'idukum Allah an ta'udu limithlihi abada bima'ana ay yanhaakum Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya hane ku ya yi muku kashedi ya ja muku kunne an ta'udu li mithlihi abada kada ku ƙara yaya da irin wannan maganar har abada jama'a idan aka kawo ka magana ka yi bincike ka tsaya ka saurara Allah da kasa ce ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ku masu imani idan fasiki ya zo muku da wata magana to Allah ce fata bayyana ku bincike wanda zai zo ya ce maka ai wane ya ce kaza a kan ka sai ka zauna kirayo wanan maimaita abin da ka ci eh shikenan maimaita abin da ka ce kai ka ce kaza da a maimaita ba zan ci maka albasa da baki ba ka maimaita abin da ka ci an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina ka ku je ku auka mutane akan wawanci da akan abin da ba ku sani ba rashin sani a ƙarshe sai kai nadama shi yasa bincike na nan fa'ida da aka ce wani ya ce kaza a wani ya ce kaza to shi kenan sai ka nemo shi sai ku hazo to kai hawa mai mitawe da ka gayi akan shi shi kenan sai a zo lahiya amma kullum in dai zaka zo a ce maka ai wancan ta ce kaza ka ɗoka musamman tsakanin mata in kana mace guda biyu wallahi ka taka tsantsa sai ka kula da kyau don akwai su da kisisina da da minafikci da iya sharri na kan kowace ba ta sai kwata cikin gida eh yadda za a yi a fidda wata zuwa sun sun sani ta yi magana to zauna zauna da shi kirayo ta to abin da ga yi ka ci wani bawan Allah ya yi amarya ita ba ta san yadda sirrin gidan yake ba da ta zo gida to uwar gidan ta yi wa kanta kitso da marice ka amaryar ta bayan ta dan tare sai amarya uwar gida ta shiga cikin daki da ma- da marice ta zo na ta yi wa kanta bayya tare da amarya tana kallo da dare uwar gidan ta zashi ta hawo madubi ta tsara ma kanta kitso mai kyau safiya na yi sai ta fito ta buɗe ɗan kwali sai amur take tambayar uwar gida ya aka yi haka jiya da marice magariba gab kina bayya kuma yau da sahi subahin warin da kitso ta ce ai ni ban tafiya wajen mai kitso ni da mai kitso na a gida wa ke miji kitso ta ce oga ke kitso oga ya iya kitso ta ce tabbas oga ya iya kitso ai shi ya tsara min wannan kala kala akwai ya iya da yawa sai amurka ta shiga bayya ita ba dare na yi sai ta tada mai gida ya zo ya gaji zai kwanta na ce na ba barci ya ce lafiya ta ɗago mai ke ke- tsina ta kujera ta yi da tsegumi ta zauna da shi ta ce mai gida kitso ne ke so ya ce wani irin zance ne wannan ta ce yana wallahi ka kitso to kitso da ni mera da kitso ke bari gobe a baki kuɗin kitso ki ce billahi ita wannan nashi take so shi dai shi zai kitso sai a ƙarshe ya yi bincike gane cewa shirin uwar gida ne kagar shi da Allah ya ce in za- in ja kun fasikun bi na bayin fata bayyanu an tusibu qauman bi jahalati fa yus- fa tusbihu ala ma fa'altum nadimi Allah ya ce ya'dukum Allahu an ta'udu li mithlihi abada Allah yana muku hani yana hanin ku akan kar ku sake iri yada ya wannan maganganu akan abin da baka ba in kuntum mu'mina har in kun kasance ku masu imanin gaske ne wai bayyana Allahu lakumul ayat Allah yana muku bayanin ayoyi ne wallahu alimun hakimun Allah ya yi bayani don ku gane watan Aisha ba ta aikata abin da ake zargita da ita ba ku gane ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma shi Allah alimun ne masani ne duk abin da ke faruwa a rayuwa Allah ya sani sannan kuma hakimun Allah akwai hikima a cikin sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala ya san duk abin da zai gyara rayuwar dan annabi Adam Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya doka idan watan abin da ya zamanto ba haka ba na sh- na yaya dawa to a nemi bincike waton a yi ta bayyanu a zo a binciki abin da wanda ya- wanda ya zancen sannan kuma idan bayani ne na shar- na kan mata da miji abin da ya shahi waton zargi a kan zina to kuma Allah ya yi bayanin hukunci da za a je a walwale kadiyar sai a je a gangon alkali kowa ya rantse ita ya ta rantse cewa makareci ne shi kuma ya rantse cewa ami gaskiya yake yi daga nan kuma sai alkali ya raba aure ba aure tsakanin su sannan kuma muna fahimta a cikin wannan ayoyi Allah subhanahu wataala yana hana mana kutse a cikin labaru ba kowane abu zaka ji ba ka je ka yaya da Allah subhanahu wataala ya hana gware ka samu ingantaccen labari sai ka je ka yi mi waton ka yada in ma yada za ka yi ka samu labari wanda ke sahihi ne tabbas abin ya abu ka ba da labari sannan kuma in za ka bada ka bada shi yadda yake sannan kuma Allah subhanahu wataala yana hana mu akan cin mutunci waton cin irdin yan uwa musulmi kute akan abin da shafi rayuwa ta annabi adam da kuma sharri Allah subhanahu wataala ya hana za mu da hadisin manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokaci ko to fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh